إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا بقوي قوتا نجمة ربيع الآخر hijira ta maki sarasan daga maka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai albarka mai suna markazu bin taimiya a ci gaba da darasin littafi wanda yake na al-muqaddimatu al-aziya lil jama'ati al-azhariyya fi fiqh malikiyya littafi ne wanda ɗaya daga cikin malamai ya rubuta shine Sheikh Abdul Hassan Aliyu Maliki don karantar da addinin musulunci ta hanyar fahimta a bisa mazhabi na imam malik ibn anas allah tsin shi da rahama wanda ya rubuta littafin an ahe shi yara annabi sallallahu tana da shekara 857 ya rasu 939 daidai allah ya mushi jinkai da rahama za mu ci gaba da karatu a babu li'itikaf za mu tashi babe na al'itikaf nan ne go? na albabu da khamis fil itikaf babe na biyar zai mana bayani a kan me ake ce ma itikafi saboda mun gama azumi me yasa kai tsaye daga gama azumi sai aka faɗo magana itikaf saboda itikaf yana daga sunnoni waɗanda suke na azumi azumin Ramadan yana tattare da waɗansu alkhairai masu ɗumbin yawa, iya daga abin da aka sunanta a cikin shi al'itikaf, musamman ma a goma ta ƙarshe, saboda alkhairi da yake tattare da wannan goma ta ƙarshe da kuma wata na daren lailatul qadar wanda tabbas dai akwai shi kuma a watan azumi ne kuma a mara ne na goma ƙarshe. To kaga dukkanin wanda zai zamanto ya lazamci al'itikaf zama a masallaci zai raya waɗannan kwanuka mafiya alkhairi wanda don mu raya su ne ma ya sa aka ɓoye wani lokaci ne daren lailatul qadar. قال المصنف رحمه الله تعالى وحقيقته وحقيقته اللبس في المسجد للعباده mala ce hakikanin abin da ake ce ma al-itikaf shine al-lubsu fil masjid zamnawa a masallaci ne da ibada dan bautar Allah ala wajhin masus ake bantacciyar fuska a cikin alqur'ani Allah ya ambata al-itikaf Allah ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid Allah ya faɗi cewa bi itikaf ga abin da aka hana shi dangane da mu'amala da ta shayi iyalin shi ma dama dai yana zaune yana da zumtar masallaci hadisi na sayyidina Abu Hurairah wanda Imam Bukhari ya fitar da shi yace manzo sallallahu kana ya'taki fi kulli ashya fi kulli ramadan asharat ayyam a duk watan ramadan sunnar manzo sallallahu ce yakan tarewa a masallaci kwana goma amma falamma kana al'amu alladhi ubida minhu itakafa 20 yawman shekarar da zai bar duniya a shekara ta nawa ce annabi sallallahu alaihi bar duniya a shekara ta nawa da hijira Allah karbar manzo Allah sallallahu alaihi shekara ta nawa Allah karbar manzo sallallahu alaihi wasallam hmm ta sha daya to in kace ta sha daya sai dai ka shigar ɗan sauran ne dai ta goma in ya zauna a makka sha uku kenan madina shekara goma saboda haka a shekara sai manzo Allah sallallahu ya yi itikafin kwana ashirin me za mu iya karuwa da shi da annabi sarasan da shekara da kwana goma yake amma shekarar da zai bar duniya sai kwana ashirin me ya kamata mu koya a nan me ya kamata mu koya me za mu koya cikin nan me za mu iya koya amma yana nuna shar'anta yin wata ma amma kenan rayuwar mutum tana zauwa ƙarshe ana sai dinga yawaita ibada kaga shekarar da zai bar duniya sai yawaita so ake da mutum ya kai wani gaba to kuma ya yawaita ibada da kusantar Allah subhanahu wata'ala da kusantar Allah kowane lokaci ana son bawa abudu rabbaka hatta yakal yaqin amma da zaran mutum ya kai wani shekaru to ana son ibada shi kuma da zaman to yana yawan abubuwa wanda suke na kusantar Allah subhanahu wata'ala kenan itikaf an shar'anta shi abin kwadaitarwa ne kuma falalar shi tana karuwa in a Ramadan ne amma ya halitta duk a watannin shekara kai itikaf sai dai yin shi a Ramadan yana da dumbin fadla a wanda ba na Ramadan ba a wanda ba na Ramadan ba shi yasa ya tabbata manzala sallallahu ya yi itikaf ƙarshen watan Shawwal dan rama na wancan na Ramadan a wannan Ramadan da bai ba in kuma mutum ne ya lazumta ma kanshi zai yi itikafi kamar misali ka ce na yi alwashin zan yi itikafi to lazum kuma ka cika wannan kaga umar bin al-khattab ya ce ya rasulullah inni nazartu fil jahiliya kafin musulunci na yi alwashin an ataki falailatan fil masjid al-haram zan zauna dare a masallaci mai alhurma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aufi bi nadhrika ka cika alwashin wancan da kai kenan mutum ya alƙawarin zai yi zuka ya cika mala ya cewa qalluhu yawmun wa layla kadan din shi yini da dare kadan din shi yini da dare wa akmaluhu asharatu ayyam mafi cikar shi kuma yununu a kwana goma wa min nawafil khair yana daga nafiloli na alkhairi saboda ba farilla bane ba ba farilla bane ba an rawaito daga malik Allah ya ce da rama dangane da karamcin itikaf an rawaito ruwayoyi kamar haka wata ruwa ya ce yawmin walela wata kuma kenan ya ce a salasata ayyam wata kuma ya ce asharata ayyam jumhur na malamai irin su abu hanifa shafi'i duk sun tayi akan cewa babu iyaka a karamcin shi kaga can sai na umar ai ce na yi alwashin zan yi itikafi dare daya a zamanin jari'ai ma ke ce cika alwashinka shi yasa malamai suka ce kenan in ka shiga masallaci da asuba din da annabi sallallahu in zai shiga itikaf yakan shiga bayan sallar asuba to kaga da ka shiga da asuba in rana ta fada ka huta kaga kawo ni kenan kayi ne in kuma ka shiga magariba Allah ka huta wasu ka ce a duk lokacin da ka shiga masallaci ka lazumta da niyyar itikafi amma sai da azumi sunan ka mai itikaf lokacin da ka huta kuma kenan ka hutar ga itikaf walahu arkanun arba'atun yana da rukunai guda hudu mun san da rukuni da sharadi duk abu ɗaya ne duk inda aka rasa rukuni cikin ibada babu wannan ibada sai dai kawai shi rukuni yana a cikin ibadar sharadi kuma kafin a shiga cikin ibadar al'awwal na farko al-mutakifu wanda zai yi itikafin wane ne ko kullu muslimin duk musulmi ya halitta yi itikaf mumayyizin amma ya zamanto wanda yana iya rarrabewa kamar misalin karamin yaro wanda bai iya rarrabe ai kaga za a zauna ne a masallaci zai iya yin bawali misali kaga kenan zama ne a masallaci amma mumayyizi ne ya sa abeban da suka cancanta ga masallaci kaga musulmi mayyizi mahaukaci ba za a jawo shi ba a je da shi itikafu fa min al mar'a in mace ta yi itikafi yayi wasabi kamar yadda mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin yana ra sun yi itikafan ya bar duniya sun yi itikafi warraƙiƙ haka kuma da bawa shi ma ya halitta bawa ya halitta amma ɓangaren mata kenan lokacin da aka amince ma fitina lokacin da aka amince ma fitina halaccin kuma saboda mata manzo sarasan sun yi lokaci yana raye da kuma bayan wafatin shi kamar yadda manzo Allah sallallahu Aisha ta ce Annabi sallallahu ya yi itikafi goma na ƙarshe ta zana aisha fa'adina laha aisha ta nemi izini ya mata izinin wani manzala sallallahu yana yi itikafi goma ƙarshe Allah ya karɓi ran shi sannan kuma matan shi su ma bayan shi suka dinga yi kina shar'anta ma mace ya halitta ta yi itikaf amma da sharaɗin ta nemi izinin mijinta abu na biyu kuma a amince ma fitina in ya zamanto akwai cakuduwa tsakankanin maza da mata to ba haraman ta je ta ta yi itikaf saboda haram ne a samu aliftilat tsakankanin mazaje da kuma waɗanda suke mata sai kuma kenan dole ta lazumci irin abin da ya hau kan macen da za ta je masallaci annabi sallallahu alaihi ce wal yakhrujuna tafilatin mata su je masallaci babu ado ta nisanci sa turare annabi sallallahu alaihi yana cewa idza sabat idza kunna bakuran fala idza hadara idza kunna al-isha fala tamassalna tiban in dayan ku za ta je sallah kar da ta damanto ta taba turare manzala sallallahu lokacin da Aisha ta nemi izinin itikafi sai mata itikafi sai mata izini hafsa ita ma ta bi ba sai zainab sau da haka annabi salasalam sai ji tsoron kar su zamanto babu kenan ikhlasi cikin na itikafi nasu sai annabi salasalam ya ce bal aradna alqariba a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce albirru aradunna shin wai dan Allah ne ku da kuke nufi ka gani sau da aka yi ce ma na bi mu'takafin lalle ba zan yi itikafa ba tunda haka ne kamar ya guji cewa ba dan Allah bane yin nasu karamin yaro da kuma bawa babu abin da yake ana su yin wannan rukuni na bi as-sawm fala yasihu biduni in zaka yi itikaf labudda ya zama da kai azumi itikafi babu azumi bai ba kamar misali baka zo baka shiga sai dai ka halwa kaga baka zo baka shiga itikaf ka zauna masallaci kana karatun Qur'ani kana kaza amma kuma baka azumi yana zaman to da akwai yin azumi a shi kenan mai itikaf ana sai zaman to yana mai azumi saboda haka kenan al itikaf ya zaman to da akwai yin azumi الثالث المؤتكف فيه wurin da mutum zai zauna ya yi itikafi wa huwa al masjidu wurin itikafi shine masallaci fala yasuhu fi ghairihi itikafi bai yi ba a wani gurin da ba masallaci ba saboda Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid sannan kuma itikafi manzala sallam matan manzala sallam kaga duka a masallaci ne inda itikafi yana yi a wani guri ba masallaci ba da matan ba za su fito ba tunda kowa tana da masallacinta a gidanta yanzu wani mace tana da masallacinta da take sallah a gida bayan ta ce bari ta yi itikafi a cikin masallacinta na gida kana da masallacinka da kake sallah misali a gida ba za ka ce bari ka yi itikafi a masallacinka a gida arabi na hudu alistimraru sai zarcewa ala amalin masusin a keɓantaccen aiki na ibada minal ibada na ibada saboda mai itikaf ba wai ibada amma bace ba sai saboda ai kaga da ko ibadodin da mai itikaf bayan su wa huwa as-salatu abinda ake so mai itikafi ya lazumci sallar nafila lokacin da ya halitta wa qira'atul qur'an da karatun qur'ani wa zikrullahi ta'ala da kuma ambata Allah subhanahu wa ta'ala kenan mustahabbi ne mai itikaf ya shagaltu da ambata Allah da da'a da addu'a karatun Qur'ani sannan kuma ya yawaita shagaltuwa a kowane lokaci da sanin cewa shiwa ga abin da ya zaunar da shi a masallaci shi ya samu mutum yana itikaf ba zai je baraka gawa ba zai je ba gaida mara lahiya ba zai je ba ziyara ba zai je ba zumunci ba zai shagaltu ba da karance-karance na waɗansu ilimin muka haka akwai wanda ya wani ya kwashe littattafan shi ya je yana nazari ci to ba zai kwashe littattafan fiqh ko hadisi ko kaza kenan abin da yayi ya shagaltu da karatun Qur'ani waɗannan abubuwan duk ibada ne amma a nan gurin ibadar da aka yi bukata sallah zikiri da wannan sune ake bukata akwai abubuwan da aka karanta ma mai itikaf wa yaqra'u law an yaf'ala ghayra hadhihi thalatha makaruhi ne aikata wani abin da ba waɗannan hukun ba mai mahu ibada daga abubuwan da suke ibada ina misali kashti galibil ilmi kamar ya shagaltu da karatun littattafai na ilimi wa kitabatul kathir min alqur'ani ko kuma iya da tsarin shi na rubuta qur'ani sai shiga itikaf ya dinga rubutun wannan qur'ani din kenan mai itikaf ana buƙatar ya zamanto ya shagalta da waɗannan abubuwa din in ya zamanto mai itikaf shine limami ratibi ko makamanci haka daga abin da zai zamanto ya kawo mai na kasu wasu malaman suna ga babu laihinin gurin ya shagaltu da wannan kamar ba da fatawa da waɗansu abubuwa na karantarwa matsalan a ce masallacin shi ne yana ba da ilimi sai shiga itikaf to shin zai shagaltu da wannan abubuwa ko kuma a'a ya dakatar da waɗannan ababe duk baki ɗaya yana halitta kenan mutum yana itikaf a kai mai ziyara sai dai shagaltuwa da hirarraki irin da zaka ga waɗansu guraren in ana itikaf sai kaga an taru ana ta kama mutane ziyara wannan ya zo wannan ya zo sai a zamna ma wasu a yi fada ana ɗi da sallah kawai sai a ɗau tabarmi sai a kai can wani guri sai a zamna ibadar da aka yi ni ana yi kuma da dare gaba ɗaya sai an biyo ma bashi saboda za a zauna ana ta yi da mutane ana ta surutai wasu har a kai lokacin da za a fara sallar dare kuma daga nan gurin ya gashi wasu sai nemi guri ya kwanta ce bari in kwanta ko da sallar ƙarshen dare ta yi saboda haka daban zan yi tawa ka gani to daga nan kuma ya kaga babu amfani in aka waye gari tun da bai samu ya barci ba wani yana barci sai azzuhur zai tashi wani ya azzuhur kuma daga nan aka yi kwaskwaskwas hallau dole hallau bayan a zuwa ɗin ma dai a ɗora inda aka tsaya to za ka ga mafi yawa ibada kaɗan ce waɗansu wannan kuma duka aiki ne na shaidan duk wani aiki alkhairi da bawa zai ƙoƙarin ya yi to sai zo killace shi ibn qayyim ya ce ita shi itikaf kamar wani abu ne na killacewa kai da tsarewa zuciya dan ya zamanto ta samu ganawa da Allah subhanahu wataala a yanke ta daga dukkanin wasu alaƙoƙi na duniya a ƙulla ta da Allah subhanahu wa ta'ala da al'amarin lahira shine hikimar itikaf saboda haka ko da ya halitta kai ziyara to labudda ya zama ziyara ce wadda take a bar kankantawa wa kitabatul kathir min alqur'ani wa an yakuna wa an yakuna imaman ratiban haka an karanta zama liman ne ratibi wa an yarqa ala satahin aw manara ko kuma ya hau saman rihin masallaci ko hasumiya kaga shi ma wannan in shi ne lada ne kaga za a samu fita daga masallaci wa an yu'azzi aw yuhanni'a ko ya ta'aziyya ko ma mutun ta hani a wani san barka wa an ya takifa ghayra makfiyin ko kuma itikaf ba wanda yake mai isuwa ba saboda haka kenan ta'aziyya ko abin nan Aisha take cewa kenan as-sunna 'ala al-mutakif Allah ya uda maridan wala shahadu janaza abin da yake sunna ga mai itikaf lalle kare je gai da mara lahiya kare haraci kuma jana'isa wa yastahabbu al itikaf bi ramadan mustahabbi ne a ramadan wa yata'akkar bil ashr al akhir min kuma yana da karfi a goman karshe saboda haka lalle itikafi ibada ce mai fadala kusantar Allah subhanahu wataala ne yana buƙatar tsarkake zuciya kyautata niyya don Allah kawai ake yi. Ayyuka na ibada ana son ya zama an nufaci Allah. Ɗan adam bai da abin da zai biya ka ibada. Shi yasa duk wanda ya ibada don wani ya gani, to an bar shi da gani. Wa man yura ira illa hubi. Wanda ya dan mutane su gani, Allah zai bar shi da ganin mutane. Man samma a samma Allah hubi. Wanda ya dan a faɗi, a zantar to Allah zai bar shi kawai da waɗannan mutane. wanda ya ibada don ya birge mutane ya zamanto ya birge su akan ibada shi ma za a bar shi da wannan haka tsadan bai da wani abin da zai biya ka na ibada mai bin ibada Allah ne Allah kuma yana bin ibada da aka ikhlasi a tattare da ita ba a yin itikafi da wata manuwa sunna ce ta manzo Allah sallallahu kana samun misali wani in ya rasa aiki sai ce bare shiga itikafi dan saboda wayar ya Allah wannan aikin wani yana ya sa jarabawa gaba sai ya shiga ya tare a masallaci itikafi wai saboda me yasa shiga itikafin dan zai baka yanzu in ya je university kuma ya kare da itikaf wani iya neman arme sai shiga itikaf yana neman kuɗin arme sai shiga itikaf saboda wai komi ya tsaru al'amurra su gyaru sau da haka to kaga itikaf ba a shiga shi don saboda wani abu na duniya akwai kuma wanda sai ka karɓi kuɗaɗen mutane wanda zai haɗa ma to za mu shiga horar na ƙasa sau da haka duk a gangama guzurrurruka wannan ya haɗa a kira alajuwa da to za mu shiga akwai sabkoki da ake yi za a sa ku cikin addu'o'in sabkokin akwai yau kaza da sai shine ma za ka ga wani lokaci wasu sai a tare a yi da'ira sai a rarraba ƙur'ani sai a ce ai hatama ai hatama kada sai sai a yi sabka duk sai kowa ya sa alhajin shi to shi ne sai ka ga alhazan sai a dinga zuwa tundawa ya ce yana can ya shiga don su to su kuma a dinga zuwa ana kakkawo mushi abubuwa wani ma yayo mai ɗumkin sallah can ya kawo mushi ya shiga don su to kaga wannan ba itikaf ba sunan shi shi itikaf sunna ce kaga kenan ba dan Allah ya shiga ne dan saboda ya je ma suna wani aikin shi je daban amma itikaf ana yin shi ne dan Allah bai da bambanci da sauran ibadu duk inda ibada take kuma wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu dinahu nafa inda ibada take la budda a samu mutaba'a man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rajul inda ibada take dole ya zamanto yayi wallazina amla tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasul kaga dole ya zamanto kai mi Allah ya ce mun zala sai ce amma ka shiga itikaf ba ma lalle ba sai wasu sun san ga inda ka shiga wannan kuma kama dan uwanka addu'a kenan iya daga addu'a wadda take karɓaɓɓiya addu'ar da musulmi zai ma dan uwan shi an zahar alkhair wannan sai kama mutum ba laifi bane ka shiga itikaf me mana wa shiga ta itikaf dan koyi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na shiga itikaf menene dan in samu tsarkin zuciya samu kusanci da Allah wannan kuma addu'o'i karatun qur'ani ka gani zikiri sallah wannan duk suna daga jinsin ibadodin da ake a yi tukafi amma a yi don wannan abubuwa wannan kenan ba daidai ba ne kuskure ne lalle mu tsarkake zukatanmu mu nufi Allah subhanahu wata'ala da dukkanin ibadanmu dukkanin ibada da ba a nihi Allah ba babu lada a tare da ita bal maimakon ma ta zamanto ibada za ta zama daga kaba'ir zunub saboda riya nufatar wani Allah kaga karamar shirka ce Allah ya kare mu akwai abubuwan da suke bata itikafi shi yasa mala yace ya batul itikaf bi fi'lil kaba'ir itikafi yana baci inda mutum ya aikata kabira daga kaba'ir sunu mutum ne yana itikaf sai ƙarya yana itikaf sai yi da mutane yana itikaf sai sata yana itikaf sai aikata wani abin da zai bata mushi azumi yana itikaf sai zamanto ya aiwatar da wani kabira ina misali ka zina kuma mai itikaf ya aikata fasikanci wa shurbul khamri ya shagiya wal kadhibi ya yi ƙarya wal qazfi ya yi yarfe kaga yana cikin itikaf kawai sai ya ma wata yarfa ko wani yarfe wa bil jima ko ya kusanci iyali wa muqaddimati ko ya abubuwan da suke magabata kal qublati kamar ƙubla lailan auna haran wannan da darko da yini duk kenan itikafin shi ya baci ala wajhi shahawa in dai ababe ne na sha'awa sabanin wanda yake ala ghairu wajhi shahawa kamar misalin karamin yaro dan shi dan tausayawa ko da shi dan tausayawa ko ma'aihiya dan tausaya ko wani dai wanda amma bangaren iyali kenan shine wanda babu wannan wa bil mace ce ta yana itikaf sai al'ada ta zo mata wabil akli mutum yana itikaf sai ci abinci wa shurbi ko ya sha naharan da rana wa bil khuruj min al masjid li ghairi ma'isha mutum ne yana itikaf sai huta daga masallaci amma baban daki za shi ba sayan abinci ba a wannan masallacin kake itikafi sai kuma ya zama inda kake sayan abinci mai hutar ingaita to kaga hutarka ka je su abinci kawai sayan abinci ka je dama kuma ba laihi hutan mai itikafi akan abin da labur da minu in dai ba ana kama abinci daga gida ba ko kuma misali wani zai siyo maka dole he ka cira ne za ka je ka siyo wannan ai dole sayan abincin ka labur da kana itikafi amma ban ɗakin da za ka tafi ban ɗaki ne wanda yake can haka kaga dole tunda ai ba za a yi ban ɗaki a masallaci ba kuma zamanin da annabi sa sai ke itikaf ai kaga suna zuwa daji ne biyan bukata saboda ba irin namu bane ba da ban dakuna a gidaje to kaga a wancan lokaci ma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza zahaba mazhab abada in zai je biyan bukata yana zuwa can nesa matsalan kana yi tukafi a nan ban dakin yana kofa tara kana yi tukafi a nan ban daki misali yana ma da amal dole ban daki ne zaka sai ka tayi can gurin kana ban daki kana yi tukafi a nan amma hei ban dutse ne zaka je biyan bukata ba ban daki a gurin wannan duka kenan dan ka huta ka tafi ban daki dan biyan bukata ko sayan abinci wannan itikaf ɗinka yana nan wa bil khuruj min al masjid li ghayri ma'isha aw li ghairi hajati al-insani ko kuma ya fita daga masallaci babu wata bukata irin ta dan adam kamar bawali ko sakewa arwalla ko wani abu wanda yake makamancin haka saboda haka itikaf in shi ya bace wasu malaman suka ce a qauli rajihi kenan itikafin shi yayi sai dai saboda bai aikata abu daga abubuwan da za su bata itikaf misali mutum ya aikata kaba'ir zunub kaga ai saban shi da kawon mutum ne yana sallah ya sata kaga tsaye yana sallah ya kalli haram kaga ai bai daga sharuɗa wanda suke na sallah kenan wannan zunubi ne zunubin shi yana nan sallar shi kuma tana nan kenan ba ce ko ne ya bata mishi alaitikafi na shi wannan shine ƙarshen babe na itikafi lalle akwai buƙatar kulawa da wannan ibada yin ta sunna ne a ƙarshen azumi dama ce kuma ta bauta ma Allah kuma cikakkiyar dama ce da zaka samu ta hari na lailatul qadar saboda lailatul qadar kaga a waɗannan ashirin awakhir a nan ne yake saboda haka kaga in kana masallaci to ya fi ma sauki kenan karibanci wannan darare waɗanda suke masu albarka sannan itikafi ba yin shi a masallaci na juma'a ba za ka yi shi ba a masallatai wanda suke na haka sai ba in sallar juma'a ba za ta cimma ba matsalan a ce kenan kwanuka uku ne za ka yi subdu lahadi litinin kaga ba ka da alakan tahiya juma'a amma in dai kwanukan da juma'a ne za ta same ka to labudda ya zama to a masallacin juma'a don saboda kaga za ka buƙaci huta kana yin tukafu a nan can za a yi sallar gawa ba ka huta ba ka je kana yin tukafu a nan ga marar lahiya cikin nan gurin ba za ka je ba ka gaida shi kamar yadda Aisha take cewa ina yi tikaf zan huce ga marar lahiya ba zan gaida shi ba da na mai litikaf waɗannan ibadodin su aka takaita shi a su ibada ta sallah zikiri karatun qur'ani addu'a kenan dai ya shagaltu da iri-irin waɗannan ibadu kuma mutum ya nesa da aikata kaba'ir zunub da za su sa ya rasa ladan shi irin wannan abin kuma za ka ganshi a dukkanin guraren ibadu akan samun shedan yana ƙoƙarin ribatar mutane wani lokaci za ka iya samun mun zo misali za mu je sallah sai a kira sallah sai mu tsaya misali a ƙofar masallaci muna dinga hira har a yi nafila har ma wani ka ga yana leƙawa na cewa wai yanzu dai liman bai zo shi ba kaga kuma ana tsaya ƙofar masallaci misali mun kama yawan sai kaga ana leƙa har yanzu liman bai zo ba kaga maimakin mu zo mu yi wannan rawatib wanda duniya an halice mu dan bautar Allah subhanahu wataala to mafi yawa sai shi ɗaya dinga tankwabe gwiwar mu kuma ta yanda zai zamanto daga baya kaga an yi nadaman da ba ta da amfani babu wani wanda zai shiga aljanna babu wani wanda zai mutu face sai ya nemi a dawo da shi duniya kuma dukkanin wanda ya mutu yana mulki ko yana kasuwanci ko yana wani aiki daban to ba in aka in aka tambaye shi da za a tambaye shi me kake bukata in an maido ka duniya me za ka yi zai ce fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal za mu aiwatar da aiki safanin aikin da muka mutu muna yi inda wanda ya shugabancin ƙasa ya mutu za a ce in an maido ka duniya me kake bukata zai ce in yi aikin ibada in yi aiki safanin wancan aikin inda mai attajirin da ya kowa kudi za ba ci ba zai in zo kula da kasuwanci na zai ce in yi aiki sabanin aikin da na mutu ina yi to kaga mu da muke da dama yau ya kamata ya zamanto mu kula ni amfani da daman mu musamman a duk lokacin da muka samu kanmu a cikin wani abu wanda yake na ibada mu san cewa wa Allah subhanahu wata'ala yana sane da mu wa ma Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma kunta tatlu alaihim min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum shuhudan idh tufiduna fi ka gani baka zamanto ba kana karanta musu min kitabin wani abu na alqur'ani ko kuma wani aiki daga ayyuka face muna halarci lokacin da ya zamanto kuna aikata wannan aiki to wanda kuka tare a masallaci wa majtama qamun fi baitin min biyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazarat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-mala'ika wa zakarahum Allah fi man indahu kaga bai kamata ba a ce kuma an shagaltu da aikin da yake sabanin da yi da mutane ƙarya misali gulma wasu abubuwa marasa kyau Allah kare mu lalle mu kokari mu kiyaye ibada albabu sadis fil hajj babu na shidda zai karantar da mu abin da ya shahi haji ya aka ce haji ko dai a ce haji da fataha na ha'un ko kuma a mata kasara wanda yake kenan hijji wallahi ala nasi hijjul bait ko shine na fata kenan daki Allah subhanahu wataala yana nufata ɗaki Allah subhanahu wataala a shari'a shine qasd baitullahi al-harami wal mashairi li ada'i ibada mahsusa fi zamanin mahsusun bi kayfiyya muayyana nufatar ɗakin Allah mai daraja da kuma mahalle gurare dan ba da ibada keɓantacciya a keɓantaccen zamani wannan kuma an shar'anta shi shar'anta shi kuma ya tabbata a Qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ya ambata shi a dunkule sunna ta ambata shi a filla filla kamar yanda iya daga aiki na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana hadisan shi bayanin abinda sunna ta dunkule a bayanin abinda Qur'ani ya dunkule ko Qur'ani ya game zaka iya samun Qur'ani sai umarna aikata abu a dunkule sunna kuma ya tafassari yanzu kaga kamar zakka wa aqimus salata wa atuz zakka wa atuz zakka kaga yaya za a bada zakka zakka ta kayan gona wa atu haqqahu yawma fasadi kaga gurgurdan da za a bada Allah ya ce wa atu haqqahu yawma hisadi ku bada wannan wajibin a ranar hisadi ko hasadi duka kira'o'i ne ranar girbi to kaga amma wani gurgurdo za a bada sannan kuma kaga a nan gurin mutum wani zai iya noma tiya ɗaya ko kuma tahin hannu ya zama to abin da ya girma bai huce wa tiya biyar to kaga in ba ka koma sunna ba ya za ka gane gwargwaron tiya nawa in ba ka koma sunna ba ko tiya ɗaya ka samu kaga zaka za ka bada to kaga sunna sai ta bayyana sai ta bayyana gwargwado laysa fi ma duna khamsata awsiqin sadaqa babu wajibcin zakka a cikin abincin da bai kai wuski biyar ba kimanin sa'i ɗari duk sa'i kuma girgijen tiya shi yake ce masa sa'i to abincin da ya gaza ƙasa da wannan babu wajibcin zakka Allahumma ya dai ƙasa da wani abu ne da yake ɗan kaɗan wannan kuma da ba ga gani sannan kuma shi ma ya zama jinsi ɗaya kuma ranar da aka girbe wannan ƙuraniya dabbobi to haka shi ma aikin haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta goma shekarar da zai bar duniya sallallahu alaihi wasallam ya shelanta wuta aikin haji dandazon jama'a kuma birni da ƙauye duka aka haɗu annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuto da tilin al'umma musulmi mutane kuma na sasanni duka na duniya gabaki ɗaya aka haɗe a can sai da aka samu kusan sahabbai mutum wajen sama da dubu ɗari wajen sama da dubu ɗari dubu ɗari da ashirin har da wani abu haka wanda dukkinsu kuma sahabbai manzara sassa ya dunkulalliyar hutuba to kaga annabi sallallahu sai ce khuzu anni manasikakum la'alli la aqum ba'da ami hada yace ku karbi siffar aikin hajjin ku daga wajena wataƙila daga shekarar nan wani da ku ba za mu gaba ba shi yasa malamai Allah saka musu da alkhairi suka yi rubuce-rubuce kan siffar hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma sahabbai sun bi kekirkeke wannan musamman hadisi na Jabir bin Abdullah Allah kare yarda a gare shi al-Ansari kaga haka duka aka dauko billa billa siffar hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kaga in irin masu cewa sun wadatu da Qur'ani babu ruwansu da sunna babu ruwansu da sunna to kaga a irin wannan aqida zaka ga aikin hajjin su ma wani aikin haji ne wanda yake gurgun aikin haji babu kawowa rukunai babu kawowa kaza babu tsari saboda qur'ani a dunkule ya faɗi aikin haji sai kuma manzo da sassan ya aikata wannan aikatawa kuma Allah ne umarci annabi sallallahu alaihi wasallam bil bayyinati zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Allah subhanahu wata'ala ce mun sabkan mu alqur'ani dan kai bayanin abin da muka sabkar maka shi yasa ubangi yace ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fattahu duk abin da manzo sallallahu sai zo muku ku amshe shi abin da kuma manzo sallallahu sai hane ku lalle ku hannu saboda duk abin da ya fito daga bakin shi وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وهن يوحى wannan ya sama ki sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ibnu majah muqaddima da sauran malamai manzo sallallahu alaihi ce la annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle kar in samu rajulun muttaqiun ala arika ya ki shingide saman karaga yana ce abinda muka samu a qur'ani ya ishe yace ku saurara inni utitul qur'ana mislahu ma an bani alkur'ani an bani wani abin kwatankwacin qur'ani tare da alkur'ani saboda haka shi yasa zaka ga waɗansu ibadun kuma kawai a sunna suka zo saboda kaga Allah ya ce mata kuma rasul fa kuzu abinda manzo sallallahu alaihi wasallam zo shi ku karba kaga irin su sallah ta idi irin su sallah idi kaga wani abu ne da duka sunna ce ta yi bayani akan dalla dalla wannan wa huwa wajibun fil umri aiki hajji wajibi ne a rayuwa marratan so daya alal hurri wajibi ne ga ɗa saboda bawa kaga yana ƙarƙashi. Al-mukallafi wajibi ne akan wanda yake mukallafi, ƙaramin yaro in ya aiki hajjin hajjin ya yi, amma ba wajibi ba ne a kan shi. Al-mustatsai kuma labudda a samu alistita'a. Alistita'a nan guzur ya shiga ciki. Allah ce wata zawadu bai na khairar zadi takwa. Bayan rabar ka je ka aiki haji ka dinga bara a can gurin da niyyar ka sami abin da za ka ci. almustati mai iko in baka da lahiya aikin haji wani ibada ce wadda tattare da ita da akwai wahala ba kunta ne mai wahala bayan raba kana da wasu cututtuka ka je ka kaga matsalar mutum yana da cutar da in ta motsa zai zama nauyi to kaga ba daidai bane ba ka tankaru wannan sai ai hakuri har Allah ya ba da lahiya misali wala yasuhu illa min muslimi haji ba inganta ya daga musulmi inda za a samu musulmi mutum yana kawuri ya je aiki haji hajjin shi ba ta yi ba dole sai ya shiga musulunci Allah ya ce walillahi ala nasu hijjal baiti man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin sunna ta zo mutawatira akan aikin haji annabi sallallahu alaihi ce buniyal islam ala khamsin daga ciki an bata azumi haka hadisi abu hurairah wanda imam muslim ya fitar yace khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kiyamana huduba ya ce ya yi wannan tsarfuri da alaikum hajju ya ku al'umma an farlanta muku hajji fa hujju lalle ku je ku yi hajji wani mutum sai ce a kulle amin ya rasulallah kowace shekara farilla ne wanne yana nuna ma himma ta sahabbai sai ma ki salasalam ya shiru har sai da mutum mai hudu su sai ce law qultu na'am la wajabat wala mastata'tu inda nace kwarai da an wajabta ku duk shekara wajibi a shi kuma da ku iya ba kaga Allah subhanahu wata'ala ya kawo sauki kale ka yanda mutane da suke dandazon tafiya aiki haji a kafa kaga a kama hanya a tahi a kwance a tashi can a rugunduma wani ma a hanyar za a yi shi haka nan ma dai a tahi da guzurin a nemi wani abin haka haka za a yi ta tahiya hanya da namun dawa da abubuwa duk wanda suke na barazana yan kaman bayi da duka haka amma za a danna a tahi saboda wancan lokacin Allah ake ba a yau kuma ga ga bulaguranmu za a je cana za a je na ne amma wani zai je cana za ka samu cewa yawanci neman kwa duk abu mai wahala ana nesa da wani a yau za a je mutum a ya kama otal yanzu kawai daga otal din ya tashi sai harami zai ce nesa wani ma zai ce a samu mun otal dab da harami wai dan saboda kai yayi tattaki ya rukun tuktabu asabu wannan tattakin da zai hoye tahi masallaci a yayi san kusa yanzu in nesa ne kawai sai ta kwancin sha'u talkamun da ya ji yawon shakata yanzu kuma za a yawon dare ya ga dama duk wasu gurare kuma zai je shi yawo a ƙafa amma yanzu daga otal in ya tahi harami sai ce guri ya nisa ba zai je sallar harami ba na dai a inda a hotel din shi ka gani wanda ba shi bane manufar hajji ba neman kuɗi ake zuwa ba ibadar hajji ibada ce ta sabke farali daga farilla ta musulunci sannan kuma kankarar zunubi kankarar zunubi man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yawma waladatu ummuhu kaga wannan ne manufar tahiya ai aikin hajji shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam kaga lokacin da ya tashi zuwa aikin hajji a saman tagon shi sallallahu alaihi wasallam aka kawo labtu wanda yake tsoho aka sa aka ɗora shimfiɗa wadda take tsohuwa na sassa aka sa ko sirri ba sa aka sa tsohuwar shimfiɗa ya ce labbaika Allahumma hajjan la riya a fihi wa suma Allah na amsa maka hajjin da babu riya babu idan ahud babu idan ahud haka kuma rayuwar nan sahabbai suka je suka yi maleji a tsakankanin su saboda neman gafara suka je amma a yau sai ka samu mutum zai tattare makudan kuɗaɗe wani ya je haji zai kaso miliyan ashirin dama kamar yawon shakata ne zai tattara duka a nan zai je duk yau duk wani harkokin shi nan nan zai nema otar kuma tsadadde otar wadda zai je huta wani ma yana mai da kamar lokacin hutu ne je dan shakata ya kwanta ya huta ya samu nutsuwa abubuwa sun yawa ko yadda za ka ga yawanci kawai don su je su huta ne a ce abubuwa sun yawa bari mu je can gurin in huta ne saboda an gashi ka gani to kaga wannan duka kuskure ne kuma shedani ne yake ma mutane don saboda ya zamanto ya bata musu hashi shi yasa zaka ga wasu mai da shi siyaha musamman zaka ga hatta da mata sai ka ga mace ta je aiki haji sai a kawo haƙori guda biyu a danna mata wai duk dai a san daga haji take tana zance tana watsa haƙora tana dariyar ƙarfi saboda ko dariyar ba ta zo ba ma dai an watsa haƙoran da a fahimci cewa hajiya ce to kaga wannan duka kuskure ne wannan duka kuskure ne irin na da da ake maka auya eh kaga maka auya wannan maka auya ka wata sara to kaga alama tabbas wannan ta je ta yi haji ko irin abubuwan da muka saba misali iyaye da kakanni mu ta je a dinga alhaji wani duka wannan kuskure ne duka kuskure ina alaka tsakanin ce ma alhaji da kuma kaza duk kuskure ne wannan ai wata ibada ce kaje kai ba buƙatar he an ce ma alhaji wani shi ne za ka ga wasu ma aka kira sunan gaya ba alhaji sai ce kamar hasara ce to sai ka goge hajjin tawa sai ka goge alhaji sai ka goge ta sai kamar hasara ce yaushe za ka kira sunan shi gaya shi kawai ba alhaji wani wannan duka huzuzu na ne na shaidani lalle ibada ce wadda akwai buƙatar mu yi tsantsa rukuni ne daga arkanin islam kuma tana da fa'idodi masu ɗumbin yawan aiki haji kaga biyayya ce ga sunnar annabi Ibrahim alaihissalam wajen girmama ɗakin Allah da kuma raya ɗakin Allah wanda shine farkon gini inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin saboda haka kaga wannan da kuma tabbatar da aqida tabbatar da tauhidi shi yasa dole mutum ya kale karan farko ma me kace labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka la sharika laka Allah bakka da abokin tarayya saboda haka in zaka je aikin haji duk wata shirka shirkul akbar shirkul asghar duka watsa da ita ta a same ka dariya kaga shirkul zan kai na gaje ta la sharika laka kaga to kakkaje dariya kawai kaje dan ibada irin wannan kuskure kuma irin tsarin nasara kaga shi wannan koyi ne da nasara kuma ba ta ibada ce wani daga an je hirin jirgi ka hau ma sai video sai saka video ka gani to ga shirya yanzu za mu tashi kuma jama'a sa wani daga ma samu tabbaci sai ya bidiyo ko suke to jama'a Allah ya taimake mu bana dai da mu za a tashi saboda haka wanda muka ma dai su gawarce mu kuma a sa mu duka cikin addu'a Allah mai mu cikin iyalin mu lafiya daga hilin jirgi ma in ya shiga cikin jirgi ma ya uddo ya sako yana sabkai mena eh mena araba kaga duk guraren da dai yake na ikhlasi na ka tsarkake ta kai sai Allah kai wani ƙarshen tuka-tuka addu'an ma da yake abin da yake roƙon Allah sai ya ɗauko shi ya aiko addu'an ma da yake abin da yake roƙon Allah sai ya ɗauka shi ya turo kaga wannan abu na farko koyi ne da nasara nasara shine duk gurin da ya sauka zai hoto ba san ba musulmi da ire iren wannan ne abu na biyu kuma taimakawa ne wajen rusa ibadarka kuskure ne wannan duka saboda haka kenan irin wannan abun ma a yi takatsantsan shi duk wanda Allah ya arzuta da tafiya aiki haji ya kiyaye irin abubuwan da za su rusa mai ya zamanto ya yi asara ya dawo babu wani abu saboda ubangiji subhanahu wata'ala yakan karɓa ibada wadda aka yi ta dan shi yana daga hikimomin haji tabbatar da ambatan Allah a guraren wannan wannan mashair din wanda suke na haji arafa ce minace da duk waɗannan mashair dan tabbatar da ambatan Allah da kuma koyi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma tsarkakewa rai daga dukkanin zunubi don ka samu matsayi gurin Allah a duniya da kuma lahira saboda wanda ya aiki haji mai kyau to hajji tana jayarwa arziki a rayuwa shi yasa zaka ga ɗan kasuwan da ya je aiki haji to in ya dawo za a samu haɓaka tattalin arzikin shi saboda annabi sallallahu ya ce sabiu bainal hajji wal umra ku dinga bibiyar tsakankanin hajji da umra wannan yana korewa talauci to aiki haji yana jayarwa haɓaka dukiya da albarkar dukiya da kuma samun istikama shine zaka ga wani inda yana shan sigari in ya je hajji ya dawo sai fasa wani yana musamman da kaga mutum ya je shi haji in ya zo ko wani abu ya bare sai a ce haba alhaji ne fa zaka ga shi ma zama wani malami haka ce alhaji wani ya ce haba ko wani yana ba ce haba ina hajjin taka ko haji ya ce ina hajjin taki haba haji ya kaza saboda me ana ga a ka'ida in ka je hajji ka zo ya kamata hajjin ta hana ka abubuwa waɗanda suke na samu sai kuma kenan wata samun alaka ce da bawa zai yi na kulla alaka da karantarwa manzala sallam da kuma annabi ibrahim wata ibada ce da tun zamanin annabi ibrahim alaihissalam da matar shi hajara da ɗan shi annabi isma'il haka aka gano har zuwa zure shi safa da marwa da zai kai komo tsakanin safa da marwa waye ware hajar kaga kenan wannan safa da marwa at-tawafu bil bayt to kaga duk waɗannan ibadu ana buƙatar ya zamanto mutum yana yin su tare da abin sannan haji dalili ne na tabbatar da kaskancin kaskantar da kai ga Allah da watsar da dukkanin wani taraf da kuma kwalliya shi yasa kaga sai aka ce ka tsiretu daga tufafin ka wanda suke na gida baka je ba da suturar ka ta gadara ta wannan kowa wannan farin shine ake buƙata ya zamanto ya sa izari da ridai babu zancen hula babu zancen sule takalmi ma sai sauwace in ma huffi ne sai dai ka yanke idan saudi ana sa a ganshi a waje ya zama kamar wani babu shi haka ko kafa ciki ne ma amma ba rawa duk wani abin da zai zagaye ka sa wani mantar ne wani duk waɗannan abubuwa ga baki ɗaya kenan mai aiki haji ana sa ya zamanto ya tsirita daga su ya zamanto kenan samfur ɗin sheki kamar yadda za a tashe mu hilin kiyama haka ake bukata a ko ina a same mu kenan alhazai sun yi siffanta da wannan abuwa kaga duka don tabbatar da kenan wannan wannan ne sannan kuma bawa ya ba da godiyar ni'imar Allah da kubutar da cikin shi ta yadda ya zamanto kenan ya wahalar da kanshi ya ciyar da dukiyar shi don neman kusancin Allah da neman gafar Allah kaga yau zaka samu misali mutum zai cire wajen miliyan biyar ko miliyan hudu ya zuba wannan kuɗin ba wai kasuwanci bane kawai da ya je aiki haji shi yasa hatta da masu wakilci masu sana'a ta abin da ya shahi ajans ajans labudda su ji tsoron Allah wannan yake sa mafi yawa zaka ga masu ejoji suna yin muguwa karaya nan da nan sai kaga eja ya samu kare arziki nan da nan sai kaga ya zamanto ta tabarbare mai gabaci daya ta lalace ne saboda me yasa ka zo mutum ya tara duke shi ta halaka ko barawo zai je ko barawon gwamnati yanzu irin wanda zaka ga yawanci abubuwan su haram yana da yawa kamar su duwane da sauran ma'aikatan da zaka ga in ba su sawa tsoron Allah suna yayi mu haram zaka samu yawanci ba su tattar irin wannan duwankin da ya san cewa shi dan dama-dama ne dan zalunci ne dan hauma-hauma ne da cin haram da cin hanci ya maida ta riga da wando in zai je aiki haji albashin shi ke wari ma'aikacin yambokin da ya san cewa shi dama dan cin wuta balbal ne to in zai je wannan wuta balbal din ita baya tara kudin da ita wannan satar da kudin satar nan nashi da dama dama baya tafiya da su yakan warewa albashin da ake biye shi da su yake tafiya Folis din da ya san dan dama dama ne dan harama gagiya ne hadoce hadoce barawo ne maciyin kudin zalunci mai karya ba gaba wanda ya mai da haram riga da wando in zai je aiki haji ko gwamnati ta biya mai ko albashin shi ke ware saboda dama sun wuce mu ta barbarni ka san duk macin haram ya san haram yake ci eh duk macin haram ya san wuta balbalce kawai kamar misali mutum ne yana kwankwada giya ai ka gan ka ka mushi an haramta giya da ce kwarai ko na sani in ka ce mai za ta kashe ka ba za ta ya sani in yadda ya sani sare to su ma waɗancan duk wanda yake irin wannan tsiyar ya riga ya sani shedan ne kawai ya riga rinjaye shi in ka ce mai in kana ci da ɗiyanka hobu sun yi albarka ba zai ce to Allah zai gyara mu ka gani ya riga ya sani ba wai sai kakka ce ba ya riga ya sani to irin wannan zaka ga wani zai huta aiki a sati shi wa albashin shi duka duka bai wuce 500 ba a wata amma an ya huta daji sai zo da miliyan akwai runduwanan da zaka wani ya zo da miliyan wancan ya sha wahala za ma wata mareni ya arme ya dan kulbata kuɗi ya tafi Kano don a samu ragi wani ma ta yi can ya nemi ɗan uwansu da dangi na Najeriya sun taimaka mareni ya ɗiya ruwa na za a mata arme ya an ɗan kalma za an har haɗa kuɗaɗen an ɗan ba shi ya ɗan sai so kayan don a zo a mata arme kawai sai biyo shi kuma kawai yana busa sigari shi ya ce dole a ba in baka zan amshe su wani ma ya amshe su ya kai sai ce sai an saya kai a gaban Allah ka ce dan Allah a gaban Allah ka ce ni kai baka san bayan da aka yi abin da jikin mutum ne jikin mutum ne shi ne wani lokaci wani ya dankara haram in shi ya zo magani ke so cikin shi ya sun kuwa na ce daga zuciya na ce mutuwa za ka yi mutuwa za ka yi wa tun da cikin ka ya tauri kawai haram ce ta taura ne ciki ka ga cikin ka ya tauri mutuwa ce za ka yi eh bana gaya ma bari amma ni na san mutuwa za ka yi sadi ma bai bai mutu hanta ta tsarnake haramta danne ma ita haramta da wani kawai maganin ka ai in dan uwanka ne yake harma gagiya haram adalcin da zaka mushi da san da kake mushi hana shi in baka hana shi ba in matsalar ta zo he ta fallace ka kai zaka zo kai jiye shi ka shawo ya dan abin da ya tsara ya kare na kama a gama ya mutu ya bar ma diya kuma kai ta shan wahala wannan abin ka sama kanka za ka zo ya rikice ya dinga kashi a cikin abin nan kuma dole kai dan uwan shi za ka zo ku za ku gwada kan yayin ka mushi abin nan wana wannan abin ka kiyaya tun da dai akwai halaliyar ka ka kiyaye abin mutane kuma zalunci ba kowa ba ake ma a sha wasu matsayi gare su kun Allah wani yana ko kahuri ne ka zalunta ko kahuri ka zalunta Allah ya saka to me kake tunanin dan Allah wani bawan Allah ya sha wahala ka zo kai ya daga hannu ya ce ya Allah kuma kai da ka zalunce shi yamma dawa ya ka zo wani malami ya sa ma albarka ai barka da wani wanda a bayan kasa zai sa maka albarka bayan ka zalunce wani ya maka Allah ya sa kawai abin ka aishi ne kuma ba wani tunisi ko ina ne ko faransa da za a kai ka ka samu lafiya saboda addu'ar wanda aka zalunta karhinta ba fatta da magani a duniya karhi gare ta in wannan bakin da aka zalunta shine ya yahe maka sau da haka shi magan zalunci kawai kai shi yasa za ka ga a duniya wani azalim ya sha wani barawo da yake shiga gidan mutane ya sata ka ga ya sha wani barawon ma'aikaci zai sha waye zai mai da cin hanci da karɓar almundana da karɓar haram ya sha ɗan halaliyar ta kama Allah zai kwashe mata albarka dama ba dabara ba ce ba wai dabara da tutsa-tutsa ba ne duk dabarun da za ka yi ka gina in gida ɗari za ka gina daga ƙarshen Allah su sai ka ga mutum sai ta ƙare gaba ɗaya komi ya ƙare ya tsaya ce kuma a jarabce shi da cuta da abubuwa wanda suke wannan ka gani amma a lokacin wani yana yin wancan abin yana abin da ya ga dama in ka hudu mai ma yana ɗagawa yawa za ka gama su irin wannan ka gama su da Allah ka gama ina ba su jin wannan kuma dama haram in ka wannan take ta abin za to ko iri-irin masu wannan ciwa-ciwai wannan macutan kuma duk a cikin da kwaya masu idan gaskiya akwai duwanyen da za ka samu kawai ake sheke halali sheke ƙa'idar da aka sa shi ita yake amma kai jami'in tsaro ne an kaka kawai kai hauma-hauman komi za ka samu ba ruwanka da neman kwaya kai aikin kama da aka ajiye ka don ka bincika ko da wani mugun kaya za a sayo to kai wannan ba shi ba ne gabanka in aka zo ba nan ba ne kawai abin da kake duba ni ko ka bari mu samu mutum ya so kashi sai ya biya ka kudin kaji ina tsiya dalla ina kashi ina tsiya ina kaji wanda wanda kan yazo shi nawa za su mutu wani daga dora mota ma sai ya hudo da cikin akwakon ya jefa ta mutu nawa za su mutu nawa zai samu amma mai kaji ka ce sai ya biya ka mata wata miji ya mutu an bar mata yan kuɗi ta ga da ta tsaya iya lakwal kaza makaranta ya an yi ta dan tattara yan abin da la yasmuna wala yakuni miji wasu ma bashi ne ta nemi dan bashi kudin da bai kai ba jika ɗari ta dinga zuwa mai adwa tana cewa kai kau katon banza kana zama he ta zo dan lemu da ruwa da Allah nawa ne ribus dan abin da mata za su siyo ba su bari ba abin kumya kaga katon banza ga uwan marayi ta ɗauko kaya kuma wannan abin ba gwamnati ta sa shi ba dan abubuwan ma ba su ma rubuce su a tsarin ma'au ba su ma ciki ko ina kuma dan irin wannan ɗan abu dai ɗan ƙarami wake da sa wannan zai rike gwamnati amma su tutse matan nan su amshi kuɗin nan wasu ma su amshe ma matan nan kaya fasil kuma a ce kasu je bara to tsaya so kake su mutu tsakani da Allah mace tana da biya marayu wata mijin ya mutu wata mijin ma ya ba abin da yake ya bar ta ita da biya ta buga ta buga ba inda ta iya to ya kake so ta yin ba wannan ba me za ta yi wata tsiya ke da koya ƙasa ko ko sai ta zo take yi ba sai ta hadi saboda biya gare ta yawa ba zai iya rike ta ba to iri-irin wannan ne fa kawai su kuma mutum ya tsare ya zo ya ta ci kuma wai ya ce halak yake ci wai wani malami mai addu'a ya ce zai samu albarka ka gani ai kowa ya mishi tsaye ƙarshen rayuwa duk yawanci mabarata wanda suke abin na wasu ma'aikata ne Allah da wanda da yawan ma'aikata ne ta ƙare gaba ɗayan abin wani kan yi ida ma ake kora shi duk sai ka gama rashin mutunci sai a kora mutum wani ya kwankwaɗi giya ya harbi wani a kore shi fitin yadda babu wani kuɗin da zai bada wani ya dinga tulub da giya kai su ga wannan hawa kazamin kawai ba a ta yi bane shi a kore shi shi kenan ya ci ba komi bane kuma alhaki ne na bayan Allah wanda shi ma ba zai iya lissafa su ba ya ja mushi wannan abin nan kuma wannan irin wannan so mun taɓa ne kaga Allah wulakanta ka a duniya to a lahiran ma hon ba sa ba a wulakancan za ta ka gani saboda duk wannan masu alhakin sai sai sai an biya su to shine abin da yawa mutane ba su gane in ɗanka yana aiki ko ɗan uwanka yana aiki a guraren da akwai dama-dama da haram zamanar da shi ka karanta da shi ka kiyayi wannan kuma dama-dama na ha ko ina da kwaita yanzu misali ba bannan ruwa bace ba ka yi mutane sun yi ambaliya ko to yanzu proje-proje da suke zawa da koyar da zaka ga sai ya yi duk dubarar da zai sai ya yi ya danne wasu abubuwa ya tankwara su akwai yanda su kuma sun lakance su je kasashen larabawa su ɗauki hotuna yanzu wannan neman abinciyarsa su ɗauki hotuna su ɗauki bidiyo su je can gurin wasu ma suna kuka ga matsala an samu wasu ma su zo su sa mata su yi jawabi da raggan kaya da wani wannan haka ka gani ya yi irin da wani ana bin nan iwa aka zo aka samu wasu yara guda biyu ɗaya da wando ɗaya kuma babu wando aka ɗau hoto yana kuka yana bayani wai shine ya ce he tambaya wannan yaran ɗaya da wando ɗaya ba wando ba sai aka ce wandon ɗaya ne suke baki baki shi wai tsabar talauci ne yara biyu wando ɗaya gare su in ya sa shi kuma zuwa na lokaci ya hudda ne ya sa ma wancan duk dan kawai a amshi kuɗi a cuci mutane duk da amshi kuɗi a cuci mutane to sai su tattara muryikan kuɗaɗe ko masu yawa kawai su juya akalan kuɗin mutum ya zo ya taba a banza kuma kuɗin su tahi a tsiyace babu wani abin da ake a wannan yanzu to kaga duk iri-irin waɗannan abubuwa Allah kare mu suna daga masu irin wannan mato abin da ya kama ba da misali ko masu irin wannan hajji din za su je su sai sun nemi kuɗi na halaliya suke zuba su je hajji to kai kuma yanzu ya zo Asia ne sai mu ya zuba kuɗin shi na halaliya dan ya je shi sai ka cuce shi ko ka sa shi a gurguwar teda ko ka ɗauke shi ka jewa shi a wani jirgin yawo ya je shi babu abin nan na sa hannu ba tare da an mishi tasarihi ba daga can hukuma saboda shi kawai matsayin shi kamar mai zuwa cana ne ko abin nan kawai aka dora shi ta shi hukuma ba ta yi ba lissafi kamar mu ne mun shirya abincin mutum ɗari nan gurin ai kowa an ba shi takarda ga shi an ba kawai yanzu sai wani ya saɗaɗo can gurin shi ma sai shi ka gani to yanzu shi kuma kowa an ba shi takarda kaga wancan dama ta bayan katanga shigo in an kama shi matsala ce to yanzu in ka shigar da mutum yanda hukuma ba ta yi ba lissahi da shi abu na farko dai dan furata kuma abin nan da aka takaita adadin dan ku ne aka takaita shi in hukuma ta ce ta ɗauki mutum miliyan kaza ai an yi lissafin abin da guri zai ɗauka in oba ya shiga shi yake shayarwa mace mace shi yake shayarwa kaza kenan abin da hukumar ƙasa za ta iya hukumar abu za ta iya in ta ce to sai a takaita a in kuma kai kana sana ba a yi lissayi da kai ba sai ka shigo kai wa ka shigo ne a matsayin wanda yake ta haure ba saboda haka karan farko ma ka taɓa rauni hanya ka shigo to menene hukuncin hajjin wanda zai je shi ba tare da an ba shi dama ba ga tsarin da aka yi ai almuslimuna ala shurutihim so a dama a dama wannan ai da madamansu sai ka gani saboda haka yanzu wanda ya zo ba tsaron ba kuskuren da ake samu in hal hukumar saudiya suka kama shi tunda ba a ba shi ba shi da abin nan za su kai su ajiye shi sai an sauko daga arafa sai kuma su to ka gani to ka gani to ka to ka gani sai ka zo ka to ka ga duka wannan abin da ake ai dan saboda su alhazai ne su samu cikakkiyar dama lahiyar su da abin nan su saboda akwai gwargwaran da ya kamata ya zama an dauka to kaga in har eja yayi irin wannan abin kaga ya zalunci mai aiki hashi in ka mai da kuma tsakaninka da alhaji kawai inda kudin shi suka tabbata sun shiga hannunka daga nan bai da wata alhurma shi da matsayin bako ne bai san komi ba sai ka ƙi bin shi sau da kafa ka kiyaye hurumin shi to kaga nan ma hallau ka zalunce shi kaga duk abin da zaka hodi nan gurin kuma Allah subhanahu wataala zai iya kama komi a tsaya a yi shi dalla dalla ga bakin abin da zan iya ma in bakin iyakarka da shi kawai inda ka zo ka ce to ga ɗakin Allah can mun ƙare in ka yi da duk abin da kake yi ga masaukinmu gwadama da haka na masu sau ga ɗakin Allah na kenan yanzu saura ba ruwana da kuɗin ƙotar ɗinka kuɗinka a wajenka in ya so duk je ka yi ka ga baki da ka yi kasa in kuma hukuma ta ce dole sai nan kama mushi wutar amma duk abin da ka amshi kuɗin shi dole ka amshi kuma wannan ko gwamnati kan ka ce eh ko gwamnati kin amshi kuɗin magani shi ka ɗari mutum ya zo fara na dala goma ma ba shi kuma a kudin shi na hajji akwai kudin magani shi kaɗai ka gani a kudin shi na hajji akwai kudin waya duk an kawo mishi wasu abubuwa kawai na ciwa-ciwa shi yasa za ka ga irin hajji ƙasashenmu neman kudi gwamnati take mai da shi duka neman kudi ake mai da neman kudi ne shi ne za yo wata arniya fa jiya nake gaya ma wani wata arniya da ita aka so amma amirul hajji ita babanta ya armi babanta ya armi wata banasariya a wata ya aka aihe su ita ma kirista ce ita ma babanta yake gaya mana cewa sun sa a yan can aka kira shi aka ce ai a taya wancan addu'a insha Allah lokacin a shekarun baya ne a bayan yau insha Allah an ce za a bata amiral haji na Nijar gabaki daya saboda haka a taya ta addu'a ce wace addu'a wancan kuma su suna ta jin daɗi don gengadi yadda za su samu abin ita kuma kirsa ce dole ka ka gamo wannan ma jagora kama he a mai da abin kawai neman kuɗi ne kenan saboda don kuɗin da zai zama to an samu shi ne yake sa ya kaga he a ba wani kwangila kai alhazai sai ya je ɗauko wani rubabban jirgi jirgin da duk ƙasashe ba irin koma bayan nan dai kamar gidan kar ne an zo wanda ya kowanne ragurgujewar abin nan sai kaga zai ma rage in wancan jika a shira shira ke shi zai ce ni goma goma masu yin gidan muku shi kenan kai mu to jirgi ne ya gashi in ya je to duk wannan dama dama za ka yi irin ta to kaga duk wanda ya yi zaman tona wakilci kai aka ba amirul haji sai ka ɗauko babban jirgi wannan fa sai ka faɗi ma Allah subhanahu wataala sai ka tattara kuɗaɗe kai duk irin abin da mutum zai yi to kaga wannan fa shi yake jayewa rashin albarka Allah kare mu walahu arba'atu arkan hajjar rukunai hudu gare shi al'awwal al'ihram shi ne yin harrama bi tsawon masusu a zamani wanda yake keɓantacce shi ba kowane lokaci ba ne ba ake yin harrama da ake haji niyyar haji dole alhajju a shuhurun ma'alumat Allah ce hajji watanni ne sanannu faman farada fi hinnal hajja duk wanda ya niyyar hajji a su fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajji babu zancen yin ababe na kurkusa maganganun batsa ko aiwatar da fasikanci ko jayayya ma musu sa'insa a hajji ba sa in mutum ta kaka ma ya kawai ibadu rahmanu lazina yamshuna al ardi hawna wa idza khatabahum jahilun qalu salam wala jidal fil nas babu jayayya da musu da har magagiya da daga murya da gardama balle ka mangare mutum balle ka tunkuɗe shi wuri ne man da kalahu kana amina Allah ya ce wanda ya shiga ku amintar da shi wa man da kalahu kana amina wanda zai shiga harami kana amina ya kasance amintacce ma'ana ku amintar da shi kar ku take shi kar ku mai kaza kar ko mutum ne ya kashe dan wankan ka ganshi can gurin in ba hukuma ba ce sai wannan ishi babu zancen ka saka wannan mutum kuna da rashin jituwa ka kyale shi ka amintar da shi saboda haka watannin da ake niyyar hajji da su sune shawwal zulqada zulhijja yanzu inda zaka je makka a ramadana ba za ka ɗau niyya daga miƙati ba ba za ka ɗau harama daga miƙati ba dole inda za ka ɗau niyya daga miƙati sai in a watan shawwal ne ko zulqada ko zulhijja sune watannin aikin hajji wa makanan maksusin da kuma keɓantaccen guri wa huwa makka shi aikin hajji a makka kawai ake yi shi babu wani dutsen da zaka je ka ce wai kai ko a kudu su ba a yin haji ko a madina ba a yin haji shi yasa manzo Allah san kaga daga madina ya tashi je shi makka saboda haka zancen wai ka je wani gari da kabarin waye da wani dutsi na ina ne kana dawafi shi dawafi kawai dakin Allah ne ake wal yatawafu bil baitil atiq ko am harami na madina ba dawafi wal yatawafu bil baitil atiq dawafi a ka'aba ake dawafi ba zancen ka zo wani masallacin ku kun yi irin da ake gudawa wasu zaka ga daga waɗanda suka surfafa a harkar ɗariƙa sai ga an gwado na masallaci suna ta ɗawafi suna ta abin nan ko kuma suka ga ana hawa dutse ana gwadawa yankin cauta in nan da wannan ana gwagwada ka ga sun je wani dutse ana arafa ce hawa suka ga da ɗan ruwansu da wani ɗan ruwa sun tattaro wai zanzam ka gani to kaga duk irin wannan wahuwa makka makka ne kare lilmuqimi biha ga wanda yake zaune a makka waqatul ihram wanda shi mazaunin makka ne ba a faki bane wanda ya tayar daga wata ƙasa to daga makka zai dau harama wa dhul hulayfa liman tawajjaha min al-madina wanda kuma daga madina ne zai je makka to baya halitta ya shiga garin makka baya halitta shiga ya huce dhul hulayfa face sai ya harama kenan wanda ya zo daga madina haramun ne ya ƙetare zulhulefa ba tare da mi ba ya ɗau haramun shi. In kuwa sai ka ƙetara kamar yadda wasu a banan nan ma sun samu wannan. Suka zo da aka tashi jirgi kawai sai zarce da su ya maka jirgin yawo ne da ya zarce da su kawai sai kai su ya ajiye su abin nan. To kaga in ka ƙetare miƙati to fa dole sai ka ba da fida sai ka sai dabba ka yi abin nan saboda kaga wajibi ne daga wajibobi wanda suke na haji rukuni ne daga rukunai wal jufa liman tawjaha min misr wanda ya fuskanto daga misra wa sham wal maghrib su kuma jufa mutanen yankunan mu shine gurin da ya zaman to ruwa ne to amma mafi yawa mutanen sun tashi kaga kan zarcewa madina to kuma sai su dauko miƙatun su daga zulhulaifa wa yalamlam liman tawjaha min al-yaman wanda kuma daga Yaman yake da garuruwan duk da suke gaba da Yaman shi kuma kenan liman tauja shi kuma Yaman ne ya lamlam wa za tu irqi inda aka iyakance za tu irqi liman tauja min Farisa wa Khurasan wanda ya fuskanto daga Farisa daga yankin Khurasan yanki na Iran da wannan su kuma wannan gurin kaga kenan aikin haji akwai watannin da ake niyyar aikin hajji kamar yadda Allah ce alhajju ashurun ma'lumat sannan niyyar kuma ba a ko ina bane zaka yi ta baka ce ba sai ka zo gurin daki a dauka haramai kuma an shata gurin da haramun ne inda zaka je ka huce wannan gurin ba tare da niyya ba in ku har ka huce gurin ba tare da wannan ba to dole sai ka bada kina abin da yake fida wannan shine miqati zamani da kuma miqati makani miqati zamani wannan watannin guda uku miƙati makani wuraren da mazala sallam ya zamanto ya shata su haramun ne mai haji ko umara ya zamanto ya wuce wannan gurin face ya harama da haji in ya zamanto gurin da wuri ya kure ne misali ko kuma za ku be kenan ta jihu fatin sai ka sa haramin ka ka kimtsa ka sa haramin ka tun daga filin jirgi a jirgi ma dama da kayanka ana zauwa daidai gurin a jirgi sai a muku ishara to hogga shi nan an zo gurin miƙati to daga ne ka ɗauki niyya shi kenan kenan kayi abin nan sai mu tsaya nan gudu saboda haka haji ibada ce mai girma daga ibadodi wanda suke na musulunci rukuni ce daga arkanin islam muhimmiyar ibada ce wadda a rayuwar bawa in Allah ya taimake shi yau ka shekara hamsin sai ka samu kai aikin hashi in wa hajjinka mai kyau ka samu kai to duk zanubanka wani baya gaba ɗaya haji ta hajjinka ta rusa wannan zanuba to wani alkhair tana yiwa kuma shekara biyu ta rage maka wani tana yiwa ce kai ko shekara goma ko shekara ashirin za ka yi yau a ce zanuban kurciya da wasu wannan duk gabaki da hajji ta rusa masu yanzu wannan ibada ya kamata ka yi wasa ita kaga bai kamata ba ka yi wasa ita kamata ya mutum ya tsaya da kyau kuma Allah ya hore ma kuma ka dinga yawan hajji da umara ta biyu bainal hajji da umara ka dinga zuwa kana yi kai Allah ya hore ma ka je ka zo ka je ka zo kar ka ga wannan kuɗin da zaka kashe ribar da Allah zai baka musabbabin hajji sai ka samu linkin balinki wani saboda shi hajji ƙara arziki yake yana korewa talauci shi yasa zaka ga ai mutanen da da suke hajjin ai duk wanda ya je ya dawo hajji in dabbobi gare shi kan ya zo garke ya cika wanda kuma suke zuwa su zamana su ne yawanci zaka ga suke da gidashi a can wasu kuma da sun tayi hajar da suka tayi da ita suka saida kan su zo kasuwancin da za su za su zo da makudan kuɗaɗe ka gani akwai wanda za su je hajji kuma su yi kasuwanci da sun dawo sun yi kuɗi saboda alkhairin da yake tattare da hajji wannan kuma ya nuna alkhairi na al'umma musulmi a lokacin da wani zai cire mafudan kuɗi ya je faransa wani ya cire ya je amurka wani ya cire ya je yawon shakatawa ƙasashen kafirai sai kuma yi ka tattara kudaden ka lokacin da duniya wanda ba musulmi ba suke cire kudade yanzu wani baya mamakin mutum ya cire jirgin yawo ya je yawon shakatawa kashe makudan kudi amma suna ga cewa yaushe za a zo musamman falasifa suna ganin cewa yaushe za ku zo ku dinga biyan wannan makudan kudade ga ku talakawa kuna zuwa kuna zagaye dutse kuna amma yanzu sai ya je hawayen misira don ya ga gawo fir'auna ya je don ya ga firamin guri kaza je yanzu wannan duk ba a tsara kuɗi ba ne kuma ba a kallon shi wancan abin a tarihi don Allah akwai tarihin da ya kai inna awwala baitu wudi'a lin-nas lalladhi bi bakkata mubaraka wa dalil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam ibrahim wa man dakhalahu kana amina Allah ne yake faɗin haka to akwai gurin tarihin gini na farko dai a ban ƙasa duniya nan ne in tarihi kake so ƙarshen tuka-tuka wanda babu wani kokonto ciki wala nan biyu ka misir khabirai ka je can gudu wannan masharikin duka gabaki da ga hajar al-aswad yamin lafiya dutsi daga duwatsuna na aljanna to yanzu wannan duka waɗannan abubuwan ba su isa ba ka je ka ka yawon buɗe idan ka ga abubuwa ibada ce ka je kuma za ka ga abin mamaki abubuwan da qur'ani kake karanta inna safa wal marwa min shi'airillah faman hajja baita aw tamara farajina hali an yatawafa bihima kaje kaga gashi nan ne hajar ta dinga hawa tana sabka nan gurin ga inda makabartar quba wannan suke ga masallacin quba ka gani masallacin quba masjidul usus al taqwa ka gani gashi nan gurin ga masallaci na wanda aka zo aka yi kaza kalika ka su ne maza kai to a duniya da Allah ina ne ke da inda zaka shi daga wannan abubuwa in ba nan ka gani to amma wani gani yake shi kawai duk wannan wanda za su je can shirmanwa su ba laifi ba ne amma nan kudin a cire a je ibada shi kuma ana gabe sai kuma ikon Allah da mu'jiza da abin nan tunda Allah subhanahu wataala ya umarni walillahi an-nas hajjul baiti man istata ilayhi sabila wa adin fi an-nas bil hajj ya tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq kale ka inda duniya gabaki da ya shadu manafi alam kale ka yanda duniya gaba ɗaya sasanni ne kullu faccin amin tun lokacin da aka yi kira kafin ma musulunci ya zo haka ake tantazo ana ta tahiya haka ake tantazo ana ta tahiya to kai yanzu gurin da ayoyi suka sauka alam targa fa ala rabbi ya sami tilka duk abubuwan wannan surori na qur'ani kai ta ganin ga inda sura kaza ta sauka ga inda kaza ya sauka kaga aiki hajji ba ibada bace wadda take ta wasa lalle duk wanda Allah ya ma muwafaka ya tsaya ya training kafin ya je hajjin shi ya tsarkake zuciyar shi ya kimtsa ya san menene abin da yake kan shi ya je hajjin shi gyararriyar hajji lahiyayyar hajji dan ya samu alkhairan hajji ya kiyaye dukkanin abubuwan da za su bata mai hajji na daga waɗancan abubuwa da aka bada misali a kansu Allah subhanahu wataala ya arzuta mu da abin zuwa aikin haji kuma Allah tsarkake zukatanmu ya ba mu ikon yin hajji wadda take karbabbiyar hajji ya rabbal alamin wanda suka yi a baya Allah sa amsashiya ce ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala tsarkake zukatan bayansa da kuma ibadar bayi daga hatsi na shaitani Allah subhanahu wataala sanya dukkan waɗanda suka tattara kuran hajji Allah subhanahu wataala sanya su yi alhajjil mabrur Allah subhanahu wataala kare daga dukkanin abin da zai farar da hajji ta al'umma ya rabbal alamin Allah ma rayuwar mu albarka wanda suka riga mu Allah cikin su da rahama musamman akwai dattijo wannan da ya rasu makwabcin masallaci Allah ya amshi ayyukan shi masu kyau wanda da kun ga daga gidan shi ne ma wutan masallaci ko ko har yanzu ma wutan masallaci to ka gani kaga duk wannan hasanatu ne Allah ya amsa mi hasanatu nashi ya gafarta mushi kusa kuran shi ya rabbal alamin dukkan waɗanda suka rigaye mu Allah subhanahu wataala jikin su da rama Allah ɗaukaka addinin musulunci da musulmi Allah subhanahu wataala ya taimaki addinin musulunci wanda suka samu asara ta ambaliya da tsanani Allah subhanahu wataala ya yi ya rabbal alamin Allah ya mai da gurbin ɗiyanmu ɗalibanmu da dukkanin 'ya'yan musulmi Allah kare su daga dukkanin abinki wanda ba su da ayyuka Allah hore musu ayyuka da sana'o'i masu albarka Allah ya musu albarka cikin neman ilimin su dukkanin abin ki Allah nisanta mu al'umman wangi subhanahu wataala fuskantar da zukatan mu da na dukkanin matasa zuwa ga abin da yake maslaha da kuma alkhairi na duniya da lahira rabbal alamin Allah arzuta kasashen mu da sauran kasashe na musulmi da arziki na halaliya Allah kare mu daga kakanin ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala ya taimaki yan uwan mu musulmi musamman waɗanda suke a Gaza Allah subhanahu wataala agaza musu Allah ya karɓi wanda suka rasa matsayin shahidai wanda suka yi rauni Allah subhanahu wataala ya ba su lahiya waɗanda suka rasa dangin su Allah ya sanya sababi ne wanda zai zama tonin kankara zunubin su da shiga aljanna Allah subhanahu wataala ya karya makiyansu Allah subhanahu wataala faranta musu rai ta hanyar kawowa ƙarshen daula ta makiyansu ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi waɗanda suke cutar da al'umma musulmi da abin da Allah ya ga dama ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار